بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala hada mu a yau 25 ga watan Ramadan shekara ta 1946 wanda ya da 25 ga watan Maris 2025 miladiya. A wannan majalisi na mai albarka da muka saba muna tafsirin Alƙur'ani mai girma. Muna nan sautul Baqara. Kafin shiga karatu akwai yara da zabi jiya muna karatu mun kawo wannan asari da muka kawo game da game da taura asari da aka ce an ruwaito daga batila ibn al-asqa jamus Allah ya ce an saukar da taura ne a shida ga watan ramadan muka ce wannan ruwayan ruwaya ce wata take akwai kuskure a cikin ta akwai kuskure a cikin ta shi rawin hadisin Imran abul awam shine ya kuskure ya saba ma manyan abu da suka rawaito hadisin daga qatada ya sa am sa'id ibn abi ahuba ruwaya sai na cikin fadail qur'an na ibn al-qais yana kuma cikin tafsirin tabari da sauran littafai ana rawaitowa ta hanyar yazid ibn furai daga sa'id ibn abi ahuba da qatada ibn da'amat as-sadusi daga wani mutumi ana cewa shi abul jald jailan al-jawni jailan ibn farwa aljauni wanda magana sani shi wannan jailan yana cikin wanda yake ya san wani ilimi na littafi saboda haka yana faɗa wasu maganganu wani lokacin abu da abbas ma ya kasarare shi saboda haka hadisin bai tabbata zuwa ga manzo Allah ba magana ce ta shi wannan bawan Allah mutumin basara abul jailan aljauni kuma ana rawaitowa daga abu kilaba aljarmi shi ma dai mutumin basara ne insha Allah za mu shiga karatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah ta'ala ya ce wa idqala Musa katina musu lokacin da Annabi Musa ya ce da qaumihi ga mutanansa ya kaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kawunan ku bittikhadikum al'ijla saboda dan maraki da ku dauka rika a matsayin abin bauta fatubu ila bari'ikum da haka ku je ku koma zuwa wajen mahalaccin ku ubangijin ku faqtulu anfusakum ku je ku kashe kawunan ku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine fi zama alkhairi a wajen ubangiji ku da ya halacce ku fataba alaikum Allah ta'ala sai ya datar da ku ya dawo da zuciyanku kuka koma zuwa ga abin da Allah ta'ala yake so innahu huwa tawwabur rahim Allah ta'ala mai karban tuba ne mai kuma tausayin bayinsa ne wa in qultum kuma atina musu lokacin da kuka ce ya Musa ya kai Musa lan nu'mina laka ba za mu sallama baka ba hatta nara Allah jahara har sai mun ga Ubangiji ido da ido kuru-kuru a bayyane. Fa aka bat kuma sa'iƙatu daga nan sai tsawa ta dirkake ku, wa an tun tambarun alhali kuna kallo. Kuma ba a kuna kun sanar daga bayan maka ƙara tayar da ku, min ba da mautikun bayan kun mutu, la'allakum tashkurun saboda ku gode ma Ubangiji. Wa ballan la'alaikum al-kamama kuma muka yi muku inuwa da girgije. wa anzalna alaikum almanna wassalwa muka saukar a gare ku mannu da salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cin abin da muka azurta ku ku ci dada daga dada abin da muka azurta ku ma zalamuna ba su zalice mu ba walakin anfusahum yadhlimun walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai sun kasance suna zaluntan kawunan su a waɗannan ayoyi jiya mun fassara kaso mai yawa na waɗannan ayoyi musamman fadin Allah ta'ala wa qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum Allah ta'ala ya nuna kushinsa da kuma wato hukuban sa da ya saukar akan banu Isra'ila saboda abin da suka yi na bautan dan barki bayan Annabi Musa ya tafi munajaci da Ubangiji dan haka Allah ta'ala sai ya shar'anta musu cewa faqtulu anfusakum ku je ku kashe kawunanku ذلك خير لكم عند بارئكم ولا شيء قال خير أوجهكم wannan muka ce malaman tafsiri a suna sun yi maganganu wajen shi wannan cewa akai aje a kashe su din yaya asalin tafsirin abu yake kai tsaye aka ce aje a karkashe su ko kuwa magana malamai suna da magana akalla guda biyu maganan farko sune masu cewa akwai a cikin su wanda suka ki suka ji cewa su ba za su iya ce ba za su iya ce ma wanda suke watan damar su daina ba su ba sa yi ba ba za su iya cewa su su daina ba suna ganin idan suka ce a daina za su raba kan jama'a kuma za su daina yin zumunci saboda haka to sai Allah ta'ala saboda ya nuna musu cewa tunda suka gabatar da zumunci akan imani to yanzu dole sai sun ƙara komawa sun gabatar da imani akan zumunci wannan shine abin da Ibn Jurayj da shi da sauran wasu daga cikin malamai suke faɗa yana cewa kana qatlu ba'dihim ba'dan anna Allah alima anna nasan minhum alimu anna al-ijla batil yace cewa da aka je su kashe wasu su kashe junan su saboda wasu daga cikin su sun san cewa wato wata dan baraki abu ne wanda bai da kyau bai kamata fataccen aiki ne falam yamna'uhum an yunkiru alaihim babu abin da ya hada su illa makhafat al-qital saboda sai dai suna gudun wato kasi fada da junan su kasu raba zumunta da ke junan su ولذلك امروا ان يقتل بعضهم بعضا ذاك Allah ta'ala da tashi ma sai ya ce to tunda wannan ta wannan bangaren da ta hanyar shi ne kuka kin inkari ta wannan bangaren kuma za a shigo ku je ku kashe junan mutum ya kashe mahaifansa ya kashe kansa ya kashe dan uwansa ya kashe duk wani wanda ke da kusancin sa saboda a jarabci imaninsa saboda shi addinin musulunci ba zai yi a ce wai a mutum yayin da wato aka zo zai zaba addini ko ya zaba wani kusanci ba ya je zaba kusanci kamar da su suka aikata haka sarka Allah ta'ala ya jarabce su da wannan wasu daga cikin malamai kuma suka ce a cewa ma a kashe su din wannan ba shine farko al'amari ba sai da aka dauki mutane 70 aka ce su je su nema wato hanzari wajen ubangiji su je su roƙo ubangiji ubangiji ya yafe musu abin da suka yi to da aka tafi kuma sai suka je suka yi ta'annuti suka yi rashin kunya ma annabi Musa suka yi rashin kunya ma Allah ta'ala Allah ta'ala sai ya saukar da azaba daga baya da Allah ta'ala ya tada su bayan annabi Musa ya addu'a shikenan sai Allah ta'ala ya ce to sai da suka shi kawunan su wannan malamai sun faɗi wannan sun faɗi wancan saka saka sai zama wato asali ba ma a ce suka shi dunan su ba a'a wasu ne suka je suka ja musu wannan a wannan kaulin kenan a sannan kuma in ya zama magana wato ibn jurayj ita ce magana tafi inganci dan malamai kamar da zamu zo mu ka tattauna wannan magana sai ya zama a ba su wannan wanda aka ce su je su sabai na su daban azaban da aka musu saboda dalilin sa daban yanzu kuma wannan azaban da su kuma waɗannan za a ce za su muna son mu ga ubangiji kurukuru daban wanda su ne kuma sa'ika ta faɗa musu wajen rajifa wannan sa'ika saboda haka dalilai ne guda biyu malamai suke faɗa kowanne dai yana nuna wato kekashewa waɗannan mutane yadda suka saba ma annabawa suka saba ma koyarwar annabawa to kama ana wato hakukutar da manzo Allah cewa to kai me wato me menene zai baka mamaki game al'amarin ma'annan mutane ga abin da suke ma annabawa Allah ta'ala sai ya ce faqtulu anfusakum annabi Musa ya ce ku je ku kashe kawunan ku zalikum khairul lakum inda barikum wannan shine fi alkhairi a wajen ku wajen ubangiji ku sun kakkashi tunan su har dai daga baya annabi Musa ya ta addu'a Allah ta'ala ya karba addu'arsa sai aka cire musu wannan hukunci mai mai wato mai cike da wato tsanani Allah ta'ala sai ce fataba alaikum sai ya dawo da zukatanku wannan fataba alaikum ana maganar ubangiji ya dawo da zukatan zuwa ga aikin da'a yasa suka da dama shi kanshi wannan abin da ubangiji ya musu ma shi kanshi wannan ai a falala ce ubangiji ya musu cewa yayin da suka yi abinda babu can to ubangiji sai ya dawo da zuciyarsu shine wannan a dunkule ubangiji ya faɗa amma can su araf Allah ta'ala ya faɗi wannan gaba Allah ya ce walamma suqiqu walamma suqiqa fi aydihim rawa annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lakunna min al-khasirin suka ce lokacin da suka yi nadama to wannan shine fataba alaihim alaikum ala fataba alaikum shine wannan nadama da ubangiji ya karkato da zuciyarsu sa suka yi suka ga wannan abu da suka yi abu ne mara kyau shine sai suka ga cewa lalle su sun bace suka ce to idan ubangiji bai gafe mana rahama bai tausaya mana ba bai gafarta mana ba za mu waye gare cikin masu asara za mu yi asara mu yi asara duniya da lahira baki daya Allah ta'ala shine sai ya ci gaba da cewa idh qultum ya Musa kuma ka tuna musu a lokacin da kuka ce ya Musa lan nu'mina laka ba za mu sallama maka ba hatta nara Allah jahara har sai mun ga ubangiji a bayyane mun ga ubangiji kurukuru na yi wata matashi saboda za mu shiga wasu maganganu wata ila zai taimaka a fahimci me muke magana dan cewa da suka yi lan nu'mina laka ba za mu sallama maka ba muka ce imani na idan yayi ta'adi da talama malamai suna cewa yana ana idmar ma'anan inqiya da tare da shi wato mi kauya ba kawai imani bai kai imani na na wanda yake al-iman billahi ba in sha'adi da ba'u dauka al-iman billahi mutai ce bi wannan fatu karar ya fi sunci sabani kuma al-iman laka wannan zai iya zama wani abin da a iya samu ta yar mashiga ko da dai zunubi ne amma da bai kai kafta musulunci ba to nan da suka ce lan nu'mina laka ma'anahu lan naqada laka ba za mu sallama maka Musa hatta nar Allah jahara har sai mun ga ubangiji a wato kuru-kuru a bayyane ibn abbas kamar da ake rawaitowa da sanadi mai dan rauni zuwa gare shi yake cewa lan nu'nal ka tanar Allah jahara ay alaniya alaniya shine a bayyane an rawaito wannan daga ibn abbas ta hanyoyi guda biyu ana rawaito shi ta hanyar abu al-huwairith abdurrahman ibn muawiya az-zurqi zuwa ga abdullahi dan abbas kuma ibn jurayj ina irsali shi ma yana cewa abdullahi dan abbas ya duka waɗannan guda biyu sauraron abdullahi dan abbas ba amma dai magana ce wanda ake rubuta zuwa ga Abdullahi dan Abbas amma dai ya tabbata Qatada ibn Da'amt Sadusi Rabi ibn Anas al-Khurasani da sauran malamai suna cewa iyana jaharat ma'anahu iyana wato ba za mu ba za mu sallama maka ba har sai wato ka nuna mana ubangiji mun gashi ido da ido shine iyana ibn abi ibn zaid ibn zaid abdurrahman ibn zaid ibn aslam ya ce hatta ya kulu a ilaina har sai ubangiji ya yi manta jalli ya bayyana mana wannan da duka yana nuna maka cewa waɗannan mutane a sun yi mata ta'anti mai girman gaske har ya zarce wata ta'anti akan annabin Allah annabi Musa sun koma ma shi kashi ubangiji suna mashi ta'anti suna cewa ba su yadda ba sai sun ganshi in ba ka ba za su imani ba shi kuma ubangiji duk yayin da bawa ya zo mishi da sharadi to alama yana cewa wannan bawan nasa bai so ya shige ba ba a yi wa ubangiji sharadi a cewa sai na ga kaza sanan zan imani idan wannan ka dinga cewa sai ka gani to in ka gani kuma ubangiji zai iya kici zuciyarka ba za ka iya imanin ba to anan ne shine malamai suke faɗan cewa me yasa suka faɗi wannan wannan maganu magana cewa ba za mu imani da kai ba kai annabi Musa ko ba za mu sallama maka ba sai mun ga ubangiji a karara a bayyane magana guda biyu akwai magana na Arabi ibn Anas da As-Suddi cewa wannan ci gaban maganar wannan mutane 70 ne da aka ce su tashi su je su yi addu'a Allah ta'ala ya yafe musu abin da suka yi na bautan dan barki annabi Musa ya zabo wasu daga yake ganin su zababbu ne da aka tafi kuma so ashe a cikin su akwai manna masu ma kan sun yi wannan laifin sun kuma bin munafunci a zuciya da haka sai suka yi ma annabi Musa wannan ta'annutan a a inda ake munajati ubangiji shi kenan ubangiji sai ya musu tsawa wannan shine abin da su su asudi suka faɗa arabi ibn anas al-qurasani sai ya ƙara ma da cewa a har ma sun nemi annabi musa ya je da su abin da yake ji na maganar ubangiji suka ji kuma wannan magana da da suka ji daga baya suka ce to su ba za su yi dafa kuma sai an sai sun ganshi annabi musa shi kanshi bai ga Allah ba yayin da yayin da wato ya nemi ya ga ubangiji kaga ubangiji sai ya kore cewa ba zai ganshi ba amma sai yake ce ce walakin yanzu ila jabal fa in istaqarra makanu fa sawfa tarani ce ka kalla wancan dutsen in ya in ya tabbata za ka gani amma amma Allah ta'ala bai ga dama Annabi Musa ya ganshi ba dan haka da yazo ya tajalli ma wannan dutsen shikenan wannan dutsen sai ya nike baki da Annabi Musa shi ma ya ya wato su ma to kaga shi kanshi bai ga Annabi ba bai ga Allah ta'ala ba kai tsaye amma su ga su su cewa suke su imani ne ma ba za su yi ba sai sun ga Allah ta'ala saboda haka sai Allah ta'ala dirkake su da wannan azaba da aka yi ake ba mu labarin an dirkake su wannan shine fasaran farko na dalilin da suka faɗi hakanar Allah jahara wannan shine maganar Arabi ibn Anas al-Qurasani kuma shine maganar da ake ruwaitowa daga Muhammad ibn Isaac sahibul magazi wa siyar daga cikin manyan malamai wanda suke Madina to amma wannan ba shi dalili da shi ibn Abi Zaid ibn Zaid Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ya faɗa ba. Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam cewa yi a'a shi wa'annan mutane 70 su daban. Su dai rajifa ta kama su an tashi da su suka je suka yi wannan ta'annuti rajifa girgije na kasa ya kama su suka zuma. Su waɗannan attaura da Annabi Musa ya zo ya nuna musu suka ga abin da ke cikin attauran nan akwai wato kubauce kubauce a ciki akwai wasu dokoki wanda su bai gamshe su ba. Sai suka ce kawai to yanzu dan karo da attaura sai mai yadda suka ce wa man ya'khudhu bi qawlika anta wane ne zai karbi wannan abin da ka zo da shi kawai dan kai ka faɗa la wallahi yace wallahi suka ce wallahi ba bi imani ba hatta nara Allah jahara sai mun ga ubangiji kurukuru cewa shi ga maka wannan taura mai cike da dokoki ba za mu yadda ba hatta yaqra Allah ilaina sai ubangiji ya dalli ya bayyana mana fa yaqulu ya ce hadha kitabi faquhu wannan littafi ya da raba annabi Musa ku amsa wato sai kowa da kowa su ubangiji ya zo ya gaya musu ya gaya mushi ido da ido a bayyane cewa wani dan wane wani dan wane to Musa ne ya aiko shi sanan za su yadda fa ma lahu la yukallimuna kama kallamaka anta ya Musa to wai mai zai sa ma shi ba zai rika mana magana ba kai kamar yadda yake maka magana kaga adam ba wai ganin ba wai ba wai asalan sun ji maganar ubangijin bane nan ina son nuna cewa ba kowanne ba duka malamai suka yarda cewa annabi Musa waɗannan mutane sun ji maganar Allah ta'ala ba kamar yadda shi a sudi da Muhammad ibn Sa'd suke bari cewa sun ma ji maganar ubangiji a shi ibn ibn Zaid Abdulhamid ibn Zaid ibn Aslam yana cewa a a wasu ma ji maganar ubangiji ba a tawaran ce aka kawo musu aka ce wannan maganar ubangiji ne wannan abu da ku gani ubangiji ya kawo waɗannan dokoki su kuma suka ce wannan dokokin kwarar da su yi musu ba saboda haka su ba za su yadda ba ko ma su ba za su yadda ba shi ba shi ke rubutawa ba da haka sai dai ubangiji ya zo ɗaya bayan ɗaya su bi su ɗaya bayan ɗaya ya gaya musu cewa Musa fa ne ya aiko shi wannan shine abin da shi ibn zaid ibn aslam abdurrahman ibn zaid ibn aslam ya faɗa kaga a makan maganar sa sai zama ba ana magana mutane sabai na bane a na farko da muka faɗa magana su suddi saboda haka dai wannan shine magana da guda biyu da malamai suke faɗa ni abin da nafi gamsuwa da shi abin da nafi gamsuwa na fi karkata zuwa ga shine magana ta biyu magana ta abdurrahman ibn zaid ibn aslam cewa ba wai sun ji magana ne na ubangiji ba a wannan mu fahimta cewa tunda wannan magana da ake magana magana da aka yi da Annabi Musa magana ce da take bance shi magana ce da ubangiji ya keɓance shi shi shi shi kadai muka ce magana ubangiji ilibi ce akwai magana wacce take zaka ga ubangiji ya keɓance masoyinsa ba shi daya to irin wannan magana yake da annabawa da, da manzanninsa musamman Annabi Musa wannan magana ba zai in kayar da wani ya ji irin wannan magana ba sai masoyinsa wannan shine magana ke bantacciya ta musamman magana ta musamman wannan shi da kalin ubangiji a cinawa ya musa in istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka kum min ash-shakirin ce ya kai musa lalle na zabe ka akan mutane da da wato manzanciya da kuma wato magana ta kaga shi wannan maganar wani abu ne da aka keɓance annabi musa shi kadai to baya cikin wato ma'anar bai kamata bai zai cika ba a ce wai su kuma sun ji magana wani abu ne da ubangiji yake bace shi a matsayin ni'imansa shi kadai mu'jizarsa shi kadai saboda haka maganan ibn aslam ibn zaid ibn aslam to wannan yafi yafi yafi yafi nuna ma'anar akan masu cewa sun ji maganar ubangiji mu cewa sun ji maganar ubangiji wannan a in sun ji maganar ubangiji ta fuskar yadda Musa ke ji shi wannan shi imani saboda wani abu ne da da Allah ubangiji yaqini ne to amma tare da haka wasu daga cikin malamai sun faɗa ka idan kuma ya tabbata sun sun ji din to wannan sai zama kam irin dai magana da ubangiji yake yi ne da sauran halittu in ya ga dama wato ya zama magana ta zama maka- sanadin rahama ga mutum in ko bai ga dama ba ta zama kuma sanadin azaba kamar yadda yayi magana da iblis iblis kaga ya ji magana ta sa amma kuma ya ke kashe kamar yadda yayi mag- zai yi magana da dukkan sauran mut- wato kafirai a- a lahira saboda haka wato al'amar abin da ya fi bayyana mana ne abin da ya fi bayyana mun ne a ilimi na wajen ubangiji shine wato a lokacin da suka kisi imani da annabi Musa a kan wato su su rike wato wannan attaura din to wannan shine lokacin da suka suka ce in yana son su imani da attaura to yazo ya ubangiji ya fito musu kuruku ya su ganshi kuma Allah ta'ala ya ga annabi Musa cewa da ba haka zai iya faruwa lokacin da yace ya rike ya rike attauran nan suke sa asfa an ayati allazi yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq zan karkatar da ayoyin ayoyin da na baka daga wasu mutane wanda za su yi girman kai ba ta da wato cancanta ba to kaga ashe a a lokacin da suke tafiya wajen wato annabi Musa ya dauke su wannan su 70 su je su munajati da ubangi wato su addu'a su nemi hanzarin mutanen su abinda suka yi cewa ba su kyauta ba to anan ne shi kuma annabi Musa kuma yake ƙar- bayan ya je ya ga munajati ubangiji yake ƙara tattauna musu cewa ga abinda ubangiji ya sauka na taura a kamar yadda ya saukar da annabawan da suka zo kafin shi littafi to a nan saboda tsabar kekashewa shi ne sai suka ce a su gaskiya wannan tauran ya musu yawa ba su yadda ba sai dai idan yanzu ya je kowa wajen ubangijin nasa ya gaya musu cewa to yanzu ya zo ya gaya musu cewa a tauran da gaskiya annabi musa shi ya kawo shi wannan shi ya fi wato kamata da ya fi kuma daidai da kuma wato sus na shari'a saboda galibin irin wani tambayar da suke yi za ka ga galibi ana tambaya ne a wato akan rashin imani da abin da Allah ta'ala ya sauka na shari'a Allah ta'ala yana cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min dhalik faqalu arina Allah jahara kaga a wannan aya da Allah ta'ala yake ga manzo Allah a cewa yayi mutan ahlul kitabi suna ce maka ka sauka musu littafi daga sama to ai sun tambaye Musa abin da ya fi haka cewa suka yi ma ya nuna musu ubangiji kurukuru kaga kamar a wannan ayan ubangiji yana mana nuna mana cewa abin da ya sanya suka yi wani tambaya shi ne littafin nan da aka saukar littafin da aka saukar daga sama to su su yadda bane sai suka ce to arzan Allah jahara saboda dama an gaya manzo Allah cewa suna cewa ka sauka musu littafi to yanzu idan ka zo da littafin ma ka ba su ba imani za su yi ba sai sun ce dai ubangiji ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya gaya musu da gaske Muhammadu kai wannan littafin an baka ne kamar aka ba Musa to annabi Musa ma sun masa irin wannan shine yasa ubangiji yake cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitabun minas sama kaga littafi yake magana wato qur'ani yake magana kamar da shi ma anan zahiri abinda abdurrahman zaid ibn aslam yake faɗa ana magana taurani sai ce faqad sa'alu musa akbar min dalik faqalu arda allah jahra wannan in ka hada zaka ga ya baka ya baka dan dacewa ta fuskar ma'ana akan a ce su sun ji maganar ma ubangiji ne wannan wato zai zama kamar yana bukatar dalili ko kwara tukuna amma qur'ani an ka buka dake wannan magana na abdurrahman bin aslam to zai fi bada wato ma'anar cikakkiya saboda haka sai ya zama akan wannan magana Abdulrahman bin Zaid bin Aslam sai zama maganar rajafa da aka yi magana a Qur'ani wannan ta keɓanci wannan mutane 70 din ne maganar sa'iqa kuma wannan ta keɓanci su banu Isra'ila ne da suka yi da suka yi mushi wannan ta'annutin baki ɗayan su haka ubangiji sai dirka ke su da da da azaba kuma haka ubangiji ya raba a shi annabi Musa yayin da dan mutane 70 nan aka faɗa cewa rajafa ce ta same su Allah ta'ala ya faɗa cewa waqtara Musa qaumahu 70 rajulan liqatina فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا anan annabi Musa sai lokacin aka ce ya zaɓi mutane 70 saboda saboda su je su a wajen ubangijin sa su ma ya zama sun ba da gudunmawar su wajen neman gafara abinda suka aikata amma yayin da suka yi ta'addanci sai Allah ta'ala ya falamma akhadhat rajfa yayin da girgiji haka girgiji shine rajfa ya ya wato sabe su ya taba su duk suka mutu sun mutu haka sai Allah Musa ya ce ya ubangiji zaka halaka mu akan abin da ba wayan cikin mu suka yi wato yana nuna cewa wannan wauta ne da mutane da mutane to kaga anan a sai zama anan arrajifa ana magana su kadai waɗannan musu sabai din ne amma sai ta kuwa to wannan shine abin da ubangiji ya faɗa cewa arin da suka ce arja Allah jahara saboda sun faɗa su ba za su imani da taura ba sai sun ga ubangiji kurkuru ya zo ya bi su ya gaya musu cewa lallai shi ya aiko annabi Musa da wannan kutan kunce da haka za su haƙuri su ɗauka idan har ila yau idan ka duba wannan aya za ka ta yi dace da abin da ƙureshawa suka gaya ma suka gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama kuma kaga ai za ka ga akwai wato akwai dacewa tsakanin maganganun kafirai na da na da da yanzu Allah ta'ala yana cewa inna shayatin yakuna ila awliyaihim yujadilukum za ka samu shaidanin yau su abinda suke faɗa irin abinda shaidanin jiya da shekaru jiya suka faɗa ke to mazala shi ma an faɗa mashi kwatankwacin haka dan za ka gane cewa sunan da suka ce arzallah a jahara ya fi dacewa ya zama suna inkarin ma'anar nisa cewa su ba su da buta taura ne ba Allah ta'ala ya faɗa cewa kafirai suka gaya manzo Allah cewa lan nu'mina laka ta tafjura lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ولنا آيوي mun lura sun yi da abin da banu isra'ila suka yi farko cewa suka yi lan nu'mina laka ba za mu sallama maka kaga shi ma ya dace da abin da suka lan nu'mina laka la sun alƙali da lamu din jiya ba za mu sallama maka ba kai Muhammad hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a sai ka samu mana da wani yabanya wani magudanar ruwa a maka kun san maka ba waje ne ruwa ba Allah ta'ala bai yi azurta maka da ruwa a ƙasa ba saboda haka sai suka cewa yanzu sai dai manzo Allah ya mai da maka ta zama waje kawai tsibiri duk ruwa ya zagaye ya zagaye su kaga wannan wato neman wato sai sun gaje da shi kenan sai suka ƙara cewa au takuna laka jannatun min nakhil ko kuma mu zama ga ka kana da wani wata aljannin duniya ciki fal take da wato dabinai wa ilalin da inabai fa tufajjira anhara khilalaha tafjira sai mu ga kuma gashi kana tsago da ƙoramuna guda ƙarƙashin wannan wannan wato aljannan da ubangiji ya baka a baka kuma kaga na biyu sai suka ce autus kida samaa kama za'amta alaina kisfa kisfa ko kuma ka rikito sama kamar da kake tsammani cewa zaka mar azaba za a mai ruwan azaba to ka rikito sama kaga wannan ai banu sai sun annabi sa irin wannan sai ya ce auta ce billahi wal malaikati qabila ko kuma ka zo da ubangiji da mala'iku qabilan kasa da yake cewa qabilan ai iyana ido da ido muna kallon su kaga shi da suka ce arzan laha jahara irin dai abin da suka ga mishi anan kaga duk ana magana cewa su ba su imani bane da abin da aka sakar manzo Allah sai ya musu wannan aw ta ce billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko ya zama kana da wani gida na ban kaye wanda cikin sa wato akwai kayan ado da kayan wato ban sha'awa autar qafis sama'i ko kuma baka ka hausa ba ga bukatun ga garin ka hausa ba walan nu'minu bi kuma idan ma ka hausa ba za mu sallama maka ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u sai ka sashi da in ka tashi saukowa ka sauko da wani wasiƙa da ubangiji zai bayan zuwa ga duk wani duk wani manyan dukkan manyan kafiran ne kowane kafiri a ga mushi inji mujahidi ce kowane kafiri a yi mushi wani wasiƙa a ga ya mushi cewa wannan muhammadin daga sheki hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u to kaga wannan abin da shi imani sai aka ce to ka ga ya musu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula yace ka gaya musu sarki ya tabbata ga Allah ni din wani abu ne face wato dan adam ne kuma da aka aiko kuma za ku imani ba yana kallon ku kaga idan ka dauki wannan ayan ya dace da abin da bani Isra'ila suka yi suka yi anan cewa da suka ƙarin Allah jahara ai ba shi da bambanci da cewa auta ta billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrifin aw tarqa fis sama walan nu'minu bi qika ta tunzila alaina kitaban naqra'u kitaban naqra'u shine wai ka kawo mana wani tafi zai zo ce zuwa ga malam wani wani dan wani dan wani wannan littafin da aka aiko Muhammad tabbas yayi gaskiya to wannan shine su ma suka malam Musa irin wannan wannan yafi dacewa ya zama wato ya zama wato abinda suka tambaye shi da suka ce wato lan nu'mina laka ta yara Allah jahara cewa suke yi ba za mu imani da abinda aka saka kana taura da hukunce hukuncensa ba cewa daga Allah ne sai dai idan ubangiji ya gaya mana kuma ya biyo mu wato ɗaya baya ɗaya cewa ku yi haƙuri annabi Musa ne na aiko shi to kaga yanzu wannan aibu za a yi imani ba wannan yanzu mafi sharrin abin da aka saba gaya annabawa kullum in ina kanta wannan gaba da abin da aka gaya manzo Allah a sutul Isra'i wannan aya wannan ayoyin wato na kan ji yanda manzo Allah ya haƙuri da mutane wannan kaga kai tsaye wani gaya maka wannan magana ba so yake imani kamar yadda a nan abin da ake ake ba mu labari na Bani Isra'ila su ma kaga kai tsaye ba su suke su imani da Annabi Musa ba duk wanda ya gaya maka wannan cewa ba za mu imani da kai ba sai kaza kazan sai na biyu na uku sai na hudu na hudu sai na biyar na biyar sai na shida aka gama imani kisan ne ba to kaga irin wannan abin da koga wato mutane na yi ma ubangiji sharadi to haka a ilimance ma a yanzu ba ma a yanzu ba ana samun wasu daga cikin zamiya da tattalamar da yake ɗauka wasu daga cikin malamai akan abin da ubangiji ya faɗa kai baka san ubangijin nan ba ubangiji shi ya gaya maka ga yanda yake ya gaya maka labari labarin ubangiji kuma gaskiya ne ya gaya maka wani abu na sufofinsa ko abin da zai faru a kiyama ko abin da zai faru ƙarshen duniya ko abin da zai faru a kabari sai wani ce shi abin in ya sha mushi kai zai kawo sharɗai ba za mu imani ba sai ya zama kaza sai ya zama kaza sai ya zama kaza in ba haka ba za mu yi tawili duk aka haka aka yi tawili su buhun ubangiji na arrahman allah arshi sawa aka zo da wasu kanun tawil wasu wasu hukunce wasu wato ka'idoji da suka ce wai in bai zama kaza ba to za su imani ba kamar yadda za ka ga yanzu su ma a hata su wani ma'aiki haka ake ma ake ma irin irin waɗannan abubuwa wato sharɗai ubangiji ko baka mu sharɗi ko dai ka yaƙuri da ya baka wannan ƙa'idoji wannan wato labarin da ya baka labarin sa gaskiya ne kuma ka karɓa haka nan ka imani ko da baka gani ba a matsayin kai imani da gaibi ko kuma baka imani ba ubangiji shikenan zai wadatu da barinka da za ka ga mutum ya ce annabi Musa annabi Isa zai dawo sai ya taru saboda wai saboda wai akwai ya ci karo da wasu ƙa'idojin da shine a karan kansa ya kawo maka sanin ƙa'idojin wani zai zai ce shi bai imani da tambayar kabari wani zai ce shi bai imani da ubangiji ya ce ya yi ta kan arshi ba wanda zai ce bai imani da kaza ba bai imani da kaza ba duk me ya jawo wanda ke samu ubangiji sharri wannan kuma shine ya halaka da yawa daga cikin kafirai wanda suka zo kafin mu banu isra'ila kaga wannan sharrin suka samu Allah ta'ala cewa lan yu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu imani da kai ba za mu sallama maka ba sai mun ga ubangiji kurkuru ba sharri ne wannan ba su ma cewa walan yu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra ba za mu yadda ba sai mun ga kaza kaga wannan shi ke domin yawan mace yanzu ka zo ka ce ba za mu yi imani ba sai ya zama kaza in bai zama kaza ba sai ya zama kaza in bai zama kaza ba sai ya zama kaza wani abu kake ma ubangiji haka ko kuma a cikin hadisan ka ce ba zai zama kidi ba sai kaza sai ya zama kaza sai ya zama kaza sai ya zama kaza sai ya zama kaza wannan sharadi kake ma ubangiji ubangiji tun ka imani cewa ya ya ce da ke addini nan sai ka kyale ka daina dauka wani sharadi galibin mai dauka sharadi to ko sharadin ya tabbata ba zai imani ba ba zai imani ba kai za ka gani masu masu wanda suka dinga yi ubangiji tarnaki da nuna musu cewa shi bai isa ya sa ba su doka ba to daga baya sun yi ta kokari amma ba su iya yin imanin ba har wanda suka masu tawili ne ba su iya yin imani daga baya ba to ta Allah ya tsare mu ah saboda haka wannan wato banu Isra'ila sun gaya ma Annabi Musa wannan magana ne mafi zahirin zance a game da wato at-taura suka ce su ba za su imani da abin da aka saka da at-taura ba har sai sun sami wata wani shin ubangiji ya sanar shi su ta hanyar da zai bayyana musu kurkuru zuwa ɗaiɗaikun su ya ce musu lalle wallahi shi ya aika annabi Musa sannan za su yarda cewa wannan dokoki din da annabi Musa ya zo musu da shi mai wahala mai kunce kunce a ciki to sun yarda cewa yanzu daga ubangiji yake to shine ubangiji ya ce fa akhabatkum as-sa'iqatu yayin da suka yi wannan tambaya tambaya wato mai cike da tsaurin ido sai wato tsawa ta ɗauke su zai rikake su wa antum tanzurun alhali kuna kallo as-sa'iqa zaka samu wasu daga cikin malamai sun tafassarawa wasu ce wuta ne daga sama suka ce wuta daga sama kamar suna maganar shokin haka dan wannan walƙiyar da wani abu yazo ya hadi ya zama ya zama shokin ce naru mina sama Allah ga da yawa daga cikin malamai sun faɗa haka wasu suka ce kuma ana magana as-saiha tsawa kaga tsawa kuma duk akwai alaka dama tsawa shi ke haifar da wannan karantin ai shi ke haifar da wannan karantin daga baya kuma wuta ta zo ta hannu saboda ka dama kuma tsakanin ka da abin da ga wanda ya san ilimi na kimiyya chemistry da sauransu yana baka labarin yadda abubuwa suke faruwa za ka ga da wannan tsawon da kuma wannan shi latin da ake gani a sama wannan walkiyan da sauransu duk suna taimakawa wajen samar da wannan wuta saboda ka duk zai zama zai zama wato duk wanda ya fasara da wannan da wannan din abu ne wanda yake zai koma zuwa ga daya abu da abu cewa aslu sa'iqa asali idan aka ce wato tsawa kullu amrin ha'il kullu amrin ha'ilu marra'ahu ha'ilu marra'ahu duk wani abu wanda ya ba mutum wanda ya ganshi tsoro wa ayanahu ko wanda ya ganshi kurukuru aw asabahu hatta yasira min hawlihi wa wa azimi shani ila halaki ko kuma wani abu a asabun sa yayi har sai da ya zama saboda tsoron da ya ji ya kashi zuwa ga halaka wa azabin zuwa ga mutuwa aw ila zahabi aqlin ko kuma hankalinsa wato ya tafi aw gubur fahimi ko ya sanya wato hankal wato tunaninsa da fahimtansa babu shi baki daya aw faqada ba'd alatul jismi ko kuma ya rasa wasu daga cikin wato abubuwansa da ubangiji ya halitta masa na jikinsa ko hannu ko ji ko wani abu to wannan sune sa'iqa sautan kana zalika aw naran aw zalzala aw ratfan wannan sauti aka ji ko kuma wuta ne daga sama ko kuma wato wato girgizar ƙasa ne ko kuma wani girgiji aka samu duka shi ya halta a kira shi da sa'iqa nan da Allah ta'ala ya ce fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun sai wannan tsawa ya kama ku kuna kallo wannan malamai sun yi sabani akan cewa wannan wajen tsawa ne ta kama su tsawa ne da suka da aka yi tsawa mutuwa suka yi ko ko a'a su ba suka yi saboda malamai sun rabu gida biyu a malaman farko suka ce a wannan mutuwa ne ma baki ɗaya suka yi ubangiji ya cira ransu ne baki ɗaya cira ransu ne baki ɗaya wannan shine maganar da wasu daga cikin malamai irin su katara ibn da'awat sadusi da suddi isma'il ibn abdul ibn abi karima as-suddi da ibn ishaq muhammad ibn ishaq sahibul maghazi wa siyar wasu daga cikin malamai suka ce a wannan su ma ne suka yi ba wai ba wai mutuwa suka yi ba ubangiji bai bari sun mutu ba saboda adalin su bai yi ba a su ma ne suka yi wannan shine magana da wasu daga cikin malamai suka ce kamar yadda Jari ibn Atiyya ya faɗa a cikin baitin sa cewa wa hal kana al-faradatu khayra qirtin asabatu sawa'iq fastadara kusa jahili a a lokacin Banu Umayya akwai wani bawan Allah Jarir da Farazda suna ta suna da wani suna zagin juna kowa zai zo ya waƙe ya zagi ɗayan shi to shine shi Jarir sai ya zo yana yi ma Farazda zagi sai ya ce ya ce masa wa hal kana al-faradda ghayra qirdin asabatu sawa'iq fa sadara faradda shi wani da ba wanne ba wai asalin sa shi wai gogon biri bane daga baya sai sai ya zama ya zama mutum daga baya kuma da na je na zage shi ta hanyar wake na sai kuma ya ƙara juyawa ya dawo asalin sa shine wai wai asabatu sawa'iq fa sadara suna hujja da wannan wajen suna cewa asawa'iq ba dole ya zama yana nufin wato mutuwa ba zai iya zama ko suma ko wani abu da zai girgiza ka ne kawai wai ya tsawo tsamar girgizi da yayi saboda wakan zagin shi da aka yi da waka kawai sai ya juya ya zama babban muri ji ji farasa wannan magana su ce dai Allah ta'ala ya yafe musu musulmai ne kuma ba wai ba musulmai ne a idan kaga nan in ya zama kamar yadda su su bi suke faɗa cewa waɗannan mutane saba'in nan ne to kaga wannan babu ma'ana ba dole ma kawai mai dace ba mutuwa suka yi saboda annabi Musa cewa yi rabbi law shita ahlaktahum min qabl wa iyai afatahu likuna bima fa'ala sufaha'u minna kaga wannan ya annabi Musa ya ce da kaga dama ma da ka halaka mu duka zaka ka halaka mu da abinda wasu wawaye mu suka yi kaga da halaka yayin magana kaga in muka yarda cewa yanzu fadin su cewa lan nu'minal katanar Allah jahra wa lam ta'isa wa din dai kamar da Asudi suka faɗa da Muhammad ibn Ishaq sai zama wannan halaka mutuwa suka yi magana wanda ya ce ba mutuwa bane magana ta da launi idan kuma abin da muka rinjaye ne da magana Abdulrahman ibn Zaid ibn Aslam cewa nan ana maganan cewa wato sun ki imani da Taura ne sai suka ce ba za su yi imani ba sai ubangiji ya rubuta musu wasiƙa ya ga musu cewa lallai fa wannan wannan Annabi Musa daga sai shi ya aiko shi to wannan shi ma mafi rinjayen magana zai zama mutuwa suka yi saboda ubangiji ya ce sun ba ba'athnakum min ba'di mautikum sai muka tayar da ku bayan mutuwan kuma a ce sun mutu din shine ya zai fi kai kololuwa wajen wajen wato ba su doruna shi ne fi kai kololuwa wajen wato a sanya su su fahimci abinda suka yi musu kyauta ba Allah ta'ala ce wa an tanzuru muka sa wato tsawa dirka ke ku kuka mutu alhali kuna kallo wasu daga cikin malamai suka ce wato kuna kallo sai da aka fara halaka rabi tukuna wasu da wasu bangare sai wasu suka tsaya suka ga sun mutu din da gaske sai aka tawo da su su wawa a can sai waɗanda suka mutu in ji wasu daga cikin malamai amma wasu daga cikin malamai suka ce a kamar a suge ce a ba haka ya faru ba duka gabaki ɗaya da suka mutu amma da Allah ta'ala tayar da ta tashi tayar da su sai tayar da wasu wasu musu tashi ba wannan kuma ya fi ya fi kama lokacin da su ai tsawa aka ce in aka ce wai sai da aka halaka wasu sannan aka aka tayar da su kaga bai zama tsawa ba shi ko tsawa kamata ya ce kowa gigi ce ya mutu sai dai aka mutu wani tayar da su da aka ce aka fara tayar da wasu suka ga daga wasu nan a mace to wallahi in wanda in wanda ya kara haka to ubangiji zai kara kashe shi sai daga baya sai wanda suwa suka tashi suka ba su labari cewa ai mun riga ku tashi ma mu ba mu ma sai da mu zanku ba wace dan tabbata cewa mutuwa suka yi to shi Allah yake cewa thumma ba'athnakum min ba'd zaka baskum as-sa'iqatu wa antum tanzurun sai wato a wannan tsawa ta dirka ce kuna kallo thumma ba'athnakum sannan sai muka tayar da ku min ba'di mautikum bayan ku mutu wani alifin tashkirin ko kwa gode ma ubangiji saboda ku gode ma ubangiji abdurrazzaq sanani da shida wato yana rawaito daga ma'amar ta hanyar kuma abdurrahman ibn abi hatim razi da qabri suka fitar daga qatada ibn da'amut sanusi qatada yake cewa thumma ba'athnakum min ba'di mautikum ana Allah ta'ala yake cewa sai muka tayar da ku bayan mutuwanku ay thumma ba'athahum Allah liyukmilu baqiyata ajalihim sai muka tayar da su bayan su mutu saboda su cika su adalin su da ubangiji da ba sai ya rubuta musu da ba wannan mutuwa mutuwa ce da aka yi da aka sa su yi ta saboda wato razani saboda wato a musu fada a wannan kuma shine maganar Rabi ibn Anas al-Qurasani da sauran da sauran malamai Allah ta'ala ce la'allakum tashkuruna saboda ku gode ma'anar shi kai tashkurun lillahi ta'ala saboda ku gode ma Allah ta'ala ku san cewa ku san cewa wato abinda kuka yi bai gagare shi ya dau mataki akan ku ba kuma wannan ya bayu zuwa ga ku din ku zama na gagaru mutane na gari kowa kuna yin aiki na gari kuma ku sallama ma annabawansa ku sallama ma ma'aiki sallallahu alaihi ku sallama yanzu da yake ba ku wannan labarin kuma yahudawa lokacin sa sai ya zama wannan ya bayu ku tabbatar da abin da Allah ta'ala ya bashi na Qur'ani tabbatar wanda zai gadar muku da sallamawa da kuma karɓar duk wani shari'a da ubangiji ya bashi saboda haka wannan shine Allah ta'ala ya cewa la'allakum tashkuruna saboda ku gode a wancan lokacin an gaya musu cewa saboda su gode su koma su ba annabi Musa a yanzu kuma ku waɗannan kafirai da yanzu lokacin manzo Allah ya gudawa ana ce muku la'allakum tashkurun saboda ku gode ku gode ma abinda ubangiji ya tayar da kakanninku a wancan lokaci kuma ya zama izina a gare ku kar wannan abu ya sake faru samun ku kar ya same ku irin abin da ya samar da ya faru da wato magabatan ku a baya Allah ta'ala ya ce wa dhallalna alaikumul ghamama to yanzu an kuma shiga wani abin kuma an gama labarin wannan ta'annuki da suka ma'ala ta'ala sai Allah ce wa zallalna alaikumul ghamama sannan kuma sai muka koma muka wato sanya girgije yayi muku wato inuwa wa anzalna alaikumul manna wa salwa sai muka kuma saukar da manna da salwa gare ku malamai sun fassara wannan al-ghamam din fassara guda biyu fassara na na farko akwai rauni na biyu shine shine fi karfi kuma malamai suka faɗa fasara na farko dan Allah ta'ala da yace muka sanya wato girgije ya muku inuwa shine cewa wa shine wannan inuwa wannan girgijen da ubangiji zai zai sa wannan girgijen ya bayyana a farfajiyar kiyama ubangiji sai ya zo a saman wannan girgije din fadan Allah ta'ala hal yanzuru illa an yatiyahu Allah fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amru ila Allah turja'u al-umur suka ce wannan shine wato wadallana alaihul ghamam da akai magana wannan shine magana mujahid ibn jabr cewa wato abinda Allah ta'ala ke faɗa cewa daga cikin ni'imar da yawa wannan Isra'ila shine ranar tashin alkiyama ya mutu alƙawarin cewa mu'mine daga cikin su zai wannan girgijan da ubangiji zai zo a saman sa to wannan girgijan kuma su za su zama karkashin wannan girgijan su samu inuwanta wannan yake cewa walam yakun illa lahu su kadai ne ubangiji ya alƙawarin zai musu wannan abubuwa wannan magana na mujahid ibn jabr kuma magana ce mai rauni ishahadinsa ne kawai wannan magana ce mai rauni wannan duk ana faɗan ta'annuci da suka yi ne za a ga abin da aka musu a kiyama ana ga abin da suka yi a duniya ba magana abin da bai faru a kiyama ba abin da yake daidai fasaha da daidai shine abin da galibin malamai irin su ibnu abbas irin su qatada ibnu da'awat sadusi da sauran malamai suka faɗa suka ce anan Allah ta'ala yana ba da labarin cewa wato ya ya haifa musu da wani ya samar musu da girgije da zai zama ya musu inuwa lokacin da suka shiga tihi wannan dirkaniya da suka shiga lokacin da suka ƙi shiga yadda su shiga baitul maqdis su jihadi aka ce da zai can su ta tihi a bayan ƙasa na wato adadin shekaru 40 to a nan a cikin kaga su tayawa ne a sahara akwai rana to a wannan lokaci sai annabi Musa ya ta magiya ma ubangiji ubangiji sai ya sauka musu da wannan girgizan sai ya zama duk inda suke sai girgije sai ya zo ya sa musu inuwa a haka to wannan shi ubangiji cewa ballanna alaihimul ghamama wannan shine abin da galibin malamai suka faɗa imamun nasa'i da imamun ƙwabari da arrazi ibn abi hatimin razi sun fitar ta hanyar zai ibn asbak daga zaid daga zaid ibn harun alwasufi daga asbak ibn zaid daga alqasim ibn abi ayyub daga sa'id ibn jubay daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace thumma dhallala alayhi fittihi bil ghamam alaihim fittihi bil ghamam sai sai wato Allah ta'ala ya musu inuwa a lokacin da suke cikin tihi din sai musu inuwa kuma wannan abu muhammad abdurrahman ibn abi hatim razi ke cewa wannan shine magana da ake rawaitowa daga ibn umar shi ake rawaitowa daga rabi ibn anas al-qurasani shi ake rawaitowa daga abu mizlas shi ake rawaitowa daga bahab ibn muzahim shi ake rawaitowa daga suddi isma'il ibn abdurrahman ibn abi karima suddi kuma shine maganar qatada ibn da'awat as-sadusi da hasan al-basri duka maganar su baya cin karo da wannan cewa wato wannan kana hadha fil filmatu barriya wallal al-ghamama min ash-shams Allah ta'ala a cikin sahara ne sai akwai zafin rana shikenan wato sai sai sanya musu wannan wato inuwa su talaba ta su tuke su daga daga rana asalin abin da ya faru shine abin da asuddi da sauran wasu daga cikin malamai irin su wahab ibn munabbi suka faɗa shine a lokacin da Allah ta'ala ya ce su tafi zuwa garin arfiya wannan gari ne da ke baitul maqdis aka ce su shiga a cikin yaƙi wannan kan'aniyawa to anan Allah ta'ala da ya ce zai yi wannan yaƙin in suka yi wannan yaƙin daga nan zai zama shimfiɗa na buɗe garin baitul maqdis baki daya su tsarkake baitul maqdis daga mushrikan mutane sai zama su sun raya wannan wuri da kare ta Allah ta'ala shi daya to da suka tafi a sai suka ji labarin cewa a cikin waɗannan kan'aniya mutane ne masu girma kuma jabberan mutane kuma suna tare ji mai yawa sai suka ce ma annabi Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun mu ba za mu shiga ba ka je kai da ubangiji ku je ku yaki mu na na azange to fadin su da suka yi ma annabi Musa wannan maganar mai cike da wato raini sai Allah ta'ala ya saukar da aya cewa to ka je ka ga ya musu cewa fa inna ha muharramatun alaihim 40 sana yatifuna fil ardi fala ta'sa 'ala al-qawmi al-fasiq Allah ta'ala ya ce to ka je ka ga ya musu cewa wannan gari da na ce musu na ba su shi su je su shiga su yi bautan Allah su kaɗai a ciki to ubangiji ya haramta musu ba su shiga wannan gari musu sai tsawon shekara arba'in za su ta tihi a ban ƙasa wato hatta wato a wajen garin ba za su ta yi wato yawo ne suna irkariyarsu a tsakanin sahara ba za su zama suna da wani gari da zai zama ya ɗauke su su ji daɗi irin daɗi da za su ji a irin a wannan mutum makarisin ba haka su aka dinga samu suka ci gaba da wato irkariyarsu a wannan gari din Allah ta'ala sai ya basu haka to anan kuna cikin sahara ne kaga akwai akwai wato abin da ake ce ba ba abinci babu ruwan sha da rana to shi ne suka dawo da annabi Musa suka ce su ne suna neman wato a dai roƙa musu ubangiji ya za su yi babu abinci babu babu babu abin sha sai Allah ta'ala sai ya sauka musu da almanu ya sauka musu da asalwa sannan kuma annabi ya ce annabi Musa ya je sandansa ya daki wato ya daki wato wani dutse daga nan shi kenan wani dutse sai ya fitar fitar da ruwa kowane kabila daga cikin su sha biyun nan su san inda za su je su ɗebi ruwansu haka Allah ta'ala sai ya musu wannan gata sannan kuma ya sanya ya ba su tufa wanda ke ba zai dinga wato tufa su ba zai dinga lalacewa ba zai dinga yagewa ba tunda kaga suna yawo cikin rana cikin sahara kaga babu tufa kuma wannan tufa bai ba ya zama tufa yana son lalacewa sai ya zama wannan ya zama ubangiji ya musu wannan gatar to wannan shine abin da ubangiji ana yake tuna musu wannan shine magana da Muhammad ibn Ishaq shine magana da Arabi ibn Anas shine magana na abin da ake mutar Isma'il ibn Abdul Karim ibn Maqil daga Abdul Samad ibn Maqil daga daga wato Wahab ibn Munabbih sadi ne jayyid wannan Wahab ibn Munabbih ya daga cikin manyan malamai wanda suka musulunta suka ji karatun ilimi na addini kuma da matan sun su malamai ne a ilimin at-Taurat ya daga cikin wanda suka kasance wasu daga cikin sahabbai ma suna sauraron abinda suke faɗa na abinda suka sai na ilimin taura wa ibn munabbi da shi da dan uwansa hammam ibn munabbi da kuma ka'ab al-ahbar ka'ab al-ahbar da kuma abul jal jailal ibn abi farwa da sauran ire-iren sa zaka samu irin su ibn abbas irin su abu huraira irin su ibn umar irin su abdullahi ibn amr ibn al-as da sauran su zaka suna sauraron wasu maganganu da suke faɗa kan ahlul kitabi wani lokaci ana samu yayi daidai wani lokaci kuma a samu ya ci karo da abinda qur'ani ya zo da shi a wani lokaci kuma ka samu a ƙulani bai tabbatar da shi ba kuma wato sauran ƙulani bai tabbatar da cewa sun yi ko ba su daidai ba almuhim dai a nan ana ta'ala cewa wallallah alaihim alaikum al-ghamama muka saukar muku da wato inuwa wannan inuwa ubangiji ya saukar musu da shi saboda ya zama ya zama ya kange su daga wato zafin rana da suke fama da shi a wannan sahara din wa anzalna alaikum al-manna was-salwa sai muka saukar muku da wato al-mannu al-mannu da as-salwa alman wani wato ana ana a Hausa wani lokaci muna muna fasara shi da darba to amma dai ba lalle zama ba za mu zo mu magana akan abin da malamai ke fara menene alman asalwa shi ma wani dabba ce kamar hasbiya ko jatta ba kamar dai salwan ne da yanzu muke cewa asalwan da ya zama ba lalle kuma shine salwan ba da ake magana a cikin Qur'ani ba amma dai wannan dai shine dai abin da dai mu galibi a yanzu muka san shine salwa wannan wanda zaka ga ganin shi ana yawo ci ba wai amma lalle zama shi ne din ba dan yanzu kaga jama'a suna ta kokarin cewa wannan salwa yana maganin komi to ba lalle shi ne salwar da Allah ta'ala ke magana ba shi salwa dai tana yana dai kama da wannan mannu da salwa mannu wani abun sha ne wasu na malamai na cewa ko su ce wato yana da zaki kamar zuba wasu ce abun yana sauka ne kamar raba a cikin a cikin wato bishiya bishiya na zanjabil wasu ce amma shi kansa wato wani biredi ne wani wato gurasa ne ubangiji ke yake sauka musu da man- da wato shi mallon a jikinsa sai ya zama yana tana jin daɗin cin wannan gurasa ɗin wannan duka za mu zo magana wannan ruwayoyi kuma duka ba zai ci karo da juna ba wannan dai almanu daga alimtinan ne daga wato ni'ima da ubangiji ya musu duka yana nuni zuwa ga ni'iman da ubangiji ya yi ma banu isra'ila ni'iman da ya musu na wannan abin da yake sako musu na abu- na kayan abinci da kayan sha wannan shine almanu da Allah ta'ala ke magana kamar da ibnu kathir ya faɗa asalwa shi kuma wato dabba ce ka danginta ta bara masu tashi tana sakowa kawai sai su samu kawai kama a ce daga sama kasashe za su ci to amma saboda tsaba ta'addancin su suka rika yin ta'addanci shi ma wannan sai ya zama bai musu ba wannan ya zama bai musu ba su wannan alman da sauran da aka saukar musu ya zama sun nemi wato canji daga baya to a nan da shine ubangiji yake cewa sai muka saukar muku da alman da salwa muka ce ku kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga da dan abin da muka azurta ku da shi wa ma zalamu na musu zalunce mu walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai kansu suke zalunta sun zalunci kawunan su aya za ta zo ce magana a gaba kuna dai wannan ba zai yi mu kawo mu kai zuwa ga wannan ayar da suka nemi canjin ba amma la mu ishara akan irin zaluncin da suka ba kansu wannan ni'ima da ubangiji ya musu suka alubalance shi da wato musulci ba su gode ma ubangiji ba ina ganin saboda yanayin lokaci kuma gobe shi zai zama za mu karasa tafsirin baki daya za mu tsaya a nan saboda ya zama ya ba mu dama mu muka zo tafsirin wannan aya zama lokacin ya ishe mu insha Allah za mu dakata a nan abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka kusa Allah ta'ala ya fi mana insha Allah idan muka za mu tashi wa azala alaikum almanna wa salwa abin da muka taji Allah ya ba mu lada abin da muka kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ya bismillah na'am na'am wanne eh ba gani ba alghamam okay as-sa'iqa as-sa'iqa a a ina ne kake magana ya ya- eh na eh a wannan ai ai faqarra Musa sa'iqa kake magana a ba ba ita ce wannan ba shi wannan fa- faqarra Musa sa'iqa shine ya fadi yana yana sumammi to shine malamai sai an suke sabanin asaiqa su ma ce irin ta annabi Musa wancan din ko kowa a su ma ce ta halaka to asaiqa magana mafi inganci magana da malamai suka fi uh, rinjayarwa in suka tada shi ne wannan halaka halaka su akai halaka su ma baki ne aka yi fadi ne na uh, wato halaka ba fadi ne su ma ba to wannan amma al-ghamam shi wannan girgije ne da asaiqa da ba na'am na'am to an ce an yi an yi rasuwa to Allah ta'ala ya jikan wanda suka riga mu Allah ta'ala ya- ya ya bada hakuri Allah ya kyautata mu in ta zo
Malam akwai wata mata ta kawo tambaya na ce da Allah wai a gaya ma a sallah nan da ake tarawih da tahajjudi a da daddare da mata suke zuwa ta ce ta fuskanci akwai matan da ba su hada sahu sai ta kawo kafa haka sai su kauce kamar dai kai kowace tana tsayawa ne da ta ga dama na gane wasu kuma gana sallah ma zama suke yi sai an yi ruku sai su tashi wa kuma da a cikin sallar ne haka
Masha Allah. Um, to ak- akwai tambaya da ya zo mana Ah, cewa ah, wannan ya shafi yan uwa mata an fahimci cewa su ba sa son hada sahu ba sa son hada sahu yan uwa mata yayin da suka zo sallah za su yi tarawih ko tahajjud Ah, to wannan eh, sahu yanda ba dake maza ba dake mata ba kuma akwai razayi da maza na yayi akan shi kan shi hada sahu din mutum ya yanke sahu shi kadai ya je can baya ya sallah wannan hadisi ya cikin as-sunan hadisi ne tabbatacce magana ya cewa la salata lil munfarid khalfa as-safi babu sallah ga wanda ya daka sahu daga kan haka ya je shi kadai a baya ya je sallar sa abin sa to kaga ke da kika zo zaki ibada kuma a zo za a hada sahu kuma ta ma ku da ba wani yawo kuke ba dan hada kafa da kafa wani kuma kuna wani ciwon kafa ne balle ku fada ka mun ban ga dalilin da zai sa zai za ki ce zaki zo zaki sallah da an hada sahu kice ba za a hada ba wajibi ku hada sahu a idan a cikin masallacin akwai ma- maza ne da mata a haɗe to inda ya fi alkhairi kamar yadda manzo Allah ya faɗa shine sahun mata na ƙarshe akan na farko amma idan ba ba a yake ba yanzu kamar yadda kuka yi saman nan wasu daga cikin malamai suna cewa shi ma wannan kawai aje sahun gaba ake magana ba sahun baya ba wasu daga cikin malamai suna da wannan fahimta kuma magana su ta da ƙarfi cewa yayin da yake ba maza ne a wurin ba ake gudu dama abin ce ku koma baya ne saboda yana abin da zai je ya dawo haka to saboda haka sahu kun ga ashe sahu yi ake kenan kuma wannan shine sahun sahun da aka ga in aka shiga da su za ka ga mata su ma sahun ake da su kamar azumin ai mun kanta hadisi na sallah da aka yi na na na kisfewa wata ai matan ga su da su aka yi da su aka yi matan suna gefe su ma mazan suna gaba aka yi cika mai sallah saboda haka wannan ba daidai ne idan ma ba a yi sallah idan ba a yin sahu ba wannan yana daga cikin abin da gaskiya yake cikin yake sanya mutanen mu har yanzu ga mai sauri muna da sauran abubuwa haka wanda bai da jahiliya zan kira shi za ga mutum duk yanda ya kai da za ga shi gashi mutum kammalalle haka za ka gani amma za ga kan maganar sau ana ta fama da shi wani za ka gani sauun fannin a gaba ne bai cika ba a ce malam dawo nan wasu ya rena limamin in dai kana ganin kare limamin to ka je ka je sallar ka ko ka je gidan ka sallar ka amma addini ma addini na umarai kyawa da haida muna dan me digirman ka za a ce ka je ka sau akwai ga akwai wato tagara ka je ka cika sau din wani sai ce wai shi ne za ga yawo shaka su ba sai da zamu je kuma kuma ya manta cewa yayin da je kasuwansa ko je ofisinsa wannan nan cikin sa mai yana ga mushi abin da yafi wannan zai ga mushi abin da yafi wannan kai sai ma wani abu ya hada ka da waɗannan waɗannan jami'an tsaro su wulakanta ka yaro dan karami ka ga yana maka wulakanci kan abin da ke zalunci to sai magana addini muka ga ko dan ace zai ka shiga sahu sai kuka kuma kana baya baya ina ganin wannan abin ya kamata mu sa mu zuciyar mu sanyi idan aka yi al'amru bil ma'ruf da nahi 'anil munkar kada ka ga mai kallon ka kalla abin da aka faɗa maka ka kai ka bada abin ka kulta ba abin fa afana ka ka faɗa abin da ke daidai ne sai muka maka biyayya ka faɗa abin da ke daidai sai muka maka biyayya to ban da za a ce mutum ya shiga sabu ba sai ko kuma mutum ya ce kawai shi ya shi sabu kawai daga kotu zai fara ta kofar da yake usuwa gidan shi ne shi da ya shigo ta wannan kofar kawai to anan zai tsaya ko ba zai zo kuma a haɗa sabu ba yana ce wai sabu zai ya ci da shi to irin ganin garin mutum ubangiji mun ganin ga kafin da faɗa aya ba abin ubangiji sharadi wallahi mutum na zuwa da sharadi sai ya bar shi aikinsa in dai ka zo da sharadi sai kama ubangiji wani condition sai sannan za ka yi aikin wallahi ba zai karba ba haka ubangiji yake ba sai dai kai hakura ka yadda kawai kai alistislam sosai in dai kace sharadi za ka ba ubangiji ba zai karba ba wallahi kawai sai ya ce shi ba zai shigo masallaci ba sai a waje da shi na kan ubangiji haka in dai haka a waje za a yi shikenan kowa ya sa speaker daga nan garin kai kawai a samu speaker da ninka wannan mutum ka sanin mu haka in haka ne in kawai kana titi kawai ga masallaci ba za ka shiga ba sau da Allah ya kawata a rika kulawa da irin wani abubuwa idan aka ce mutum shiga sau na addini ne kuma a duban kafa wasu ne malamai ke cewa ke cewa wai ba sai an haɗa kafa ba wanda ba su dalili babu shi babu dalili da aka ce ba sai an haɗa kafa babu babu shi zan duk inda ka zaka an ce maka an ce maka an haɗa kafa da kafa wato kauri da kauri cinya da cinya ba zai kuma kuma a ce kuma duk sauran kafa wato kafanka da komai kaza da jibla ta yana za a yi haka ba haɗa kafa ba za ka duk malamin da suke cewa kawai sai da hada wai wai wai wato me ake ce mishi kafada da kafada wai banda kafa da kafa babu dalili akan haka babu nasi ko musu azarci sai dai sabanin haka ne akwai azarci to kaga wannan ya kamata a riga kula akwai daga ciki ko da kai baka da ra'ayi na kashi masallaci da ma a hada sabu ciki ka hada sabu kawai a huda ka ka raba kan mutane to haka kuma masu zuwa cewa a ce an ce wasu suka zo kawai sai su kwanta a musu in su kwanta sai sun ga an zo gab da ruku ya su tashi to wannan in gajiya mutum ya yi ya dan zauna ya dan sarara amma dai ina ganin wato akwai rashin wayo mun waɗannan kwanaki da tafiya za su yi da gaggawa ga shi nan da nama sun tafi sai ka zo in za ka ɗan huta ka ɗan dawo da numfashin ka babu komi wannan babu laifi duk ba kansa ake magana ba amma kai zama ɗabi'a in ya zama ɗabi'a ya zama kawai sai dai ruku ya zo san za ka tashi kai aka ka kana ka yi kwanje a sallar naka to kuma ka tabbatar ba za ka so kuma ubangiji ya maka kwanje Allah da ba kuma babu tabbata ba za ka samu ladan cikakke akan wanda shi ya tsaya can ba wa ubangijinsa ubangiji mu tsaya miki wato can mai kokarin mai kokari ubangiji ga kokarin mu kuma sai ya biya mana bukatun mu da alheri ta kuɗe mu daga sharri Allah ta'ala ya amshi ibadun mu a wannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala ya sanya mun dace Allah ta'ala ya sanya mun dace Allah ya biya mana bukatun mu na alheri ta kuɗe mu daga sharri duk masu neman musu addu'o'i Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alheri Allah ya kuɗe mana dukkan sharri Allah ya sa mana daga cikin yantattun bayansa a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala ya jikan malamanmu da malaman da suka rasu a wannan kwanaki masu albarka da kuma kwanaki can baya ba da wanda za su mutu a nan gaba in namu tamu ta zo ya ubangiji ya sa mu cika kyau da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wani malami ne shi kuma yana kana magana sauro yana kara tausasawa ya ce bari mu tambaya ya ce duk wanda zai zo masallaci sau bai isa ba shi ya zai samu wajen shi hopin cewa wai sau zai zo ya ce ai ibada ba ya wata yanda aka ce a shiga ba ka da wani dalilin da nisan ya kai ka ce bari ka jira amma ka san ka ba gama sallah sai zo inda kake
eh gaskiya shi ba mutum bai da sallah gaskiya wannan mu ne magana dai da aka faɗa dai yayi faɗa dai yana kan hanya kawai mutum ya ce shi ba zai sauko sauko ba wai zai zama a baya saboda ya tabbata da kini cewa zai zai zo zai zo ya ci masa to wannan kaga duka duka to shi me yasa bai haɓe haka harkar niyyarsa yanzu misali in ya ci abinci zai ce ba zai jira ya tabbatar sai sai na gaban shi ya ci sannan zai ko kuma sai layi ya zo kan shi wani lokaci ba dabba ma ake a wurin karɓar abinci ba kayan shan ruwa da ba dabba ake ba
akwai kamar da kwanan shi yana nan ya kullo ko mutum kaɗan ne a bayan lima in ma misali da sa ka can a shi shi ya shi ne uzurinsa kenan ana ce duk wannan ba daidai ba ne kuma tun kawai nauyi ne ba shi dai kullum za ka ɗauki shakar ne ma da su ne domin sabu na biyu sun za ta shiga ba a suna da sai an iya cika hankali ba shi kanshi sai ka shi ma haka da shi kanshi shi kanshi a masallaci ba magana fa ka zo ka aje wurin ka kai kawai constant waje wannan wani lokaci dai muna ba iyayen mu fara ne kawai saboda dai a zama lafiya saboda akwai irin amfani da suke yi yafi wannan ba za mu yi rigima da su ba amma fi sabilillahi ba wanda zai ce kawai zai zo ya mau kanshi wani waje kawai ya ce shi wurin nan duk wanda in ma ka riga na riga shi kawai dan hauro haurin to aka yi sallan yana yana sallan yana hararana to wannan ba sunna bane wannan ba sunna bane sai dai jin musara ake yi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba musara ake yi al-ithar bil qur'an kuma daidai ne ban ji malamai alhikar bil qurab shine wai kawai zan zo shiga sau sai in ce ana tana fama da wanda zai zo barin aje mishi gurin ni bari in je in haƙuri da baya wannan ba daidai bane da ni da malamin da dalibin cewa aka yi mu gulsuma mu je ubangiji mai rigegeniya da gasa ubangiji ya gani ya ga kokarin mu haka kawai aka ce mu amma babu dalilin da zai sa wai mutum ya ce wai shi zai aje waje to haka zalika mutum ya zo ya ce shi ya ba wani shi takana sanan zai tsaya ba zai zo sau ba to a wanda yana daga cikin abin mantukin wannan hadisin la salatul mufarrid khalfa sadi ba a sanna ga wanda ya datsa sahu wasu daga malaman malikiya wannan hadisin suna da yanayin tawilin da suke masa amma wannan sarihi ne cewa babu sallah kuma ya datsa sahu kawai ka da datsa sahu babu dalili sabai masa haka saboda haka magana mafi inganci shine yayin da ka zo masallaci sahu in kullu yana fara ta tsakiya ne sai ya ci gaba da budewa haka to kuma haka kuma an sau raka'a ta biyu magana mafi inganci ba wai za a je extreme end ne na dama ba ko a je extreme end na hagu zai fara kuma daga tsakiya kuma ya cigaba da buɗewa daga tsakiya ya cigaba da haka zai cigaba da tafiya saboda haka idan an zo an gani wasu sabin jajan kai ka ga nan ya nemi arjaya shi sai ka je daukar da ba arjaya ba saboda ku cika shi zama an saba balance sosai haka idan ana son ya ko shi ne ba zama tsakiya ne sosai haka yake to wannan shine abin da ya kamata to amma mutane duk wannan dai maganin sa shine dai a dafa karatu in aka karatu kuma a sallama kana dinga yin na yahudawa su ma kana daga yadda ɗayan budawa daga baya da an kawo a ce mu ba za mu yi sai mun ga kaza duk wannan yana daga cikin sharaɗi da mutane ke ma ubangiji kuma sharaɗi wallahi ubangiji ba ya san sharaɗi in dai ka sharaɗi to ba za ka taɓa ganewa kuma ba za ka taɓa yi Allah ya tsare mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh